الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tawo mai tarin albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawaci a nan fatar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kaifa nurabbi auladana littafin babban malami a sheik muhammad jamilu zainu rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai tarin albarka yau dai muna yini litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da hudu ga watan sha'aban hijira yau na da shekara 1446 biyar uku ga watan biyu uku ga watan biyu na shekarar miladiya 2025 a idan masu bibiya masu manta ba a makon ne gabata mun karanta kwantar na littafi ma'ana biyar sinasa irin abin da littafin ya kunsa da kuma mukaddima ta wanda yi wa littafin ta'aliki mun gama da wannan yau kuma za mu shiga mukaddima ta shi mai littafi mukaddima ta ta Muhammad Jamil Zainu insha Allah wannan kuma shi ne darasin mu na biyu a cikin wannan littafi malai ce al mukaddima bismillahir rahmanir rahim gabatarwa da sunan Allah mai rahama mai jinka innal hamdalillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh muna gode masa muna neman taimakonsa sannan muna neman gafararsa wa na'udhu bihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrunan kawunan wa sayyiati a'malina sannan ya tsare mu da miyagun ayyukanmu man ya hadihi Allahu fala mudillala wanda Allah ya shiryar ba wani wanda zai ibatar da shi wa man yudlil fala hadiyala duk wanda ya bata ba za a sami shiryar da zai shiryar da shi ba wa ashhadu an la ilaha illallah muna shaidawa Allah ta'ala shi kadai ne abin bauta wahadahu la sharika la shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muna sake maimaita wannan shahadar akan annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne wanda zuwa duniya da hasken da babu kamar sa ya zuwa duniya da addinin musulunci da kuma alqur'ani gaba daya wanda ya bishi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ana fahimta wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du bayan wannan ba sharhin muqaddima domin wancan yi sharhi akan ta ko kuma duk kusan zai rasu ɗaya fa inna mawdu'a tarbiyatil aulad mala yace kaga wannan fage na magana akan tarbiyyar yara muhimmun jiddan iya da matukar mahimmanci ko mai mahimmanci ne da gaske magana tarbiyyar yara to al'amari ne mai matukar mahimmanci iya da mahimmanci kwarai da gaske ine muhimmun jiddan بالتوقف عليه مسحلة المصلحة الآباء والأبناء معا domin ana nan ne matsaya ta samun maslaha ta iyaye da 'ya'yansu ma'ana idan har wannan hadafi ya cika ma'ana burin tarbiyyantar da yara a tafarki madaidaici ya cika to ne maslaha ta iyaye da yayansu maslaha kuma shine nutsuwa zaman lafiya karuwar arziki kwanciyar hankali ana ganewa duk inda ake so ‘ya'ya da mahaifinsu samu nutsuwa da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki da walwala to ba sai an tabbatar da tarbiyya a cikin wani al'umma ne shi ne yake cewa ya tawakkafu alaihi maslahatul aba wal abnama maslahar rayuwar iyaye da ‘ya'ya to ta tsayu ne akan tarbiyya sai tarbiyya ta samu sannan za a samu maslahar rayuwar iyaye da yayayensu gaba ɗaya bal ya tawaqqafu alaihi mustaqbal al'umma wal mujtama malai ce ba ma iyaye da yayan kawai ba al'umma gaba ɗayan al'umma future din su shine mustaqbal gaban su mahanga ta gaba to ya dan far'aga kensa ko rashin kensa sanadiyar tarbiyya ta tsaya ko ta rushe tsayuwar tarbiyyar yara to shi ne zai nuna cewa gaban na al'umma zai yi kyau rugujewar tarbiyyar yara shi ne zai nuna gaban al'umma ba ta ana bayyanta kuma wannan abu ne ma wanda waƙi ya tabbatar da shi yanzu misali a ce yara wanda ba sa karatu ba sa zuwa makaranta ba sa jin maganar mahaifansu ba sa sana'a ba sa komai ke zama lungu da layi da kwace da daba da da kalaranci da wane ne shi da kawai aikin su yanzu wannan in gaba ta yi canfa su ne da tawon ba ana gani a su za a samu wanda za a nemi aure a gunsu ba da aure a ciki za a tsarin masu sulhu a ciki za a tsarin samun limamai a ciki za a sa ran samun masu da'awa ko sarakuna ko shugabanni amma ba su yi karatu ba ba a riba ko ba sana'a ba komai to kaga wannan ko an faɗa ma ko ba a faɗa ma ba inda har mai irin wannan yanayin ya girma ya zama wani a cikin al'umma to za a ga kwaba kuwa don babu wani abin alkai da zai kula mutane amma falillahi alhamd yara da suke samun tarbiyya da karatu da haddan alkur'ani da biyayya wa mahaifa da girma malamai to ana sa da in sun girma zama dattawan arziki shugabanni na kwarai malamai masu tsoron Allah shugabanni masu adalci ana fahimta kine ma dai ce abin ma ya tashi daga masalahar iyaye da a masalahar mujtama'i da mustaqbal na al'umma din duk mahangarsa shine tsayuwar tarbiyyar ko rushewarta an bai jannan lizalika ihtammal islam saboda haka musulunci ya bada kulawa ya bada muhimmanci wal murabbun da masu tarbiyya malamai da iyaye da shugabanni na kwarai da dattawan unguwa mutanen kirki sune murabbun wanda zai kula wajen tsayuwar tarbiyyar yaro da hankalinsa da nutsuwarsa wa ala ra'sihim al-murabbi al-kabir shugaban duka masu irin wannan kokarin wanda yake sama da kowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'athahu Allah mu'alliman wa murshida wanda Allah ta'ala ya turo shi ya zama malami sannan kuma ya zama mai shiryarwa an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya aikin koyarwa kamar yadda kowa ya sani iya karantar da al'umma alƙur'ani iya yi wa al'umma bayanin wahayi iya yi wa al'umma karantarwa na hadisan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma murabbi ne sannan kuma murshid ne ina za mu gane ma'aikin Allah murshid ne mai ba da tarbiyya ne ba da tarbiyya a in mun duba Abdullahi dan Abbas akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gulam samilla ya kai yaro idan za ka ci abinci ka ce bismillah wa kul bi yamini ka ci da damanka wa kul amma yadi ka ci abin da ke gabanka kaga wani irshadi an gane ko muallimin wa murshida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne mai koyarwa ko murshidi ne mai dora al'umma kan gwalabe da kwarai lil aba'i wal abna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne mai shiryarwa ne ga iyaye da ƴaƴansu gaba daya liyakful lahum sa'ada fid dunya wal akhirah domin hakan zai sa al'umma su samu cin nasara a rayuwarsu ta duniya da lahira shine as-sa'ada as-sa'ada shine samun babbar rabo idan magana ake ta lahira to sa'ada shine samun aljanna wa amma alladhina su'idu bil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk ada ana ghayra majzus an gare ko in ana maganar sa'ada a duniya kuma rayuwa cikin imani da cin nasara to ashe tarbiyya irin wanda ma'aikin Allah yake bayarwa sallallahu alaihi wasallam ita ce jigon samun babban rabo a duniya da lahira duk mutumin da yake so ya tsira ya yi ƙarshe mai kyau a wannan rayuwa ya bar baya da alkhairi ba ya bar baya da ƙura ba to babu shakka ya tarbiyyantu da irin tarbiyyar da manzon Allah yake bayarwa ya shiryu da irin shiryar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayarwa a matsayinsa na muallim murshid duk mutumin da yake so ya samu rabo a duniya ya samu rabo a lahira to babu abin da ke gabansa illa ya bi koyarwa ta annabi rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana ganewa sai yake cewa lizalika saboda haka in na jidil ƙur'an alkarima in muka samu alƙur'ani mai girma allazi fihi salahuna wanda ƙur'anin nan a cikinsa a maslahar mu take maslaha shine nutsuwa da samun zaman lafiya da ƙaruwan arziki da kwanciyar hankali maslahar mu tana cikin alƙur'ani wa falahuna cewa samun rabo ne falah samun babbar rabo yasa kalmar mata mai ta a wajen kira sallah hayya alal falah ku zo zuwa ga babbar rabo an gane ko da samun rabonmu mafi girma jimala ya dukurullah bi wasaya nafi'a muhim a ya dukurullah ta'ala fiha fihi kisasan tarbawiyatan nafi'atan sai malaka cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya ambaci kisasan kisosi tarbawiyatan ƙisosi wanda suke cike da tarbiyya nafi'a ƙisosi masu cike da amfanarwa duk mai bibiyar alƙur'ani zai ga wannan a cike yake da ƙissa mai amfanarwa kuma ƙissa ta tarbiyya idan ana maganar tarbiyyar iyaye zuwa ga 'ya'yansu ga al'ummamu hikima duk da maganar za ta zuwa littafi idan ana maganar ɗa na ƙwarai dangane da mahaifinsa ga lisa annabi ibrahim da mahaifinsa ga annabi dawo da mahaifinsa da ɗansa annabi suleiman ga annabi musa da ɗan'uwansa annabi haro ga annabi yusuf da ‘yan'uwansa ga annabi zakariya da ɗansa annabi yahaya ga ashabul kafi ana gane ku duk wannan isosi ne wanda ƙur'ani yake bayani wanda suna cike da tarbiyya kuma tarbiyyar ne amfanarwa mai nusa ana ganewa a muhimma kuma tarbiya mai muhimmanci wa haza rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maliki sha gaba gari ga manzon Allah ga manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam ya garisu fi nafsi ibn ammihi abdullah ibn abbas iya da shi shine ya garisu ala garsu da shi kenan manzon Allah yana da shi iya da shi a zuciya ta dan dan dan babbansa shine abdullah dan abbas Abbasu babban manzon Allah ne to dan babban shine Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu aqidatan aqidatan tauhid munzu sira manzon Allah yana dasa masa aqida ta tauhid tun ya karami ana ganewa manzon Allah iya da shan a a aqida ta tauhidi ga Abdullahi dan Abbas tun iya karamin wa sayyidul qari'u hadha kullu kullu duk abin nan da malai yake faɗa to mai karatun littafi zai ci karo da shi duka a cikin littafi ma a ghairiha min wajibatil aba nahul abna da waɗansu waɗannan ma dangane da wajibin mahaifa game da yayayensu wa kazalika wajibul abna nahul abawai haka nan wajibin ƴaƴa su ma game da mahaifansu da wajibin mahaifa game da yayansu wallahu as'al yace Allah kadai nake roko an yanfa bi hal qurra ya amfana da dukkan wani wanda ya zauna wajen karanta wannan littafi Allah ya amfana da mu shi wa yaj'al wa khalisatan lillahi ta'ala kuma wannan aiki Allah ta'ala ya sanya ya zama dan Allah da shi mai rubuta littafi da mai ta'aliki da mu ‘yan baya-baya-baya masu ɗan leƙe-leƙe a ciki da ku duka da masu sauraron mu ta hanyar midiya da muke da wanda muke da ku tare a nan tuma muna yi wa Allah roƙo ya amfanar da mu shi wannan littafi kuma Allah ta'ala ya sanya ni dai shi din kuma Allah ta'ala ya karɓa mana gaba ɗaya Muhammad Jamilu Zai kai tsaye za mu ga cikin littafi wasaya lukmanul hakim libni sai ma ya bude littafinsa da kissar lukmanul hikima da ɗansa ana gane yabo qala allah ta'ala allah ta'ala ya fada wa is qala lukmanul libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tushriki billahi inna shirka la zulmun adhim wa is malaman tafsiri suna cewa duk inda iz ta zo a ƙur'ani to ana ƙaddara mata wazkur a bayan da wazkur ka ambata wa al'ummarka iz ƙala lukumanu libni iz kuma zarf ne zarf ne zarfin ne wanda yake nuna zarfin mazi lokacin da ya wuce iza kuma lil mustaqbal iza jaa nasrullah kaga iya gaba an gane ko iza iza iya gaba amma iz abin da ya gabata baya an fahimta tunda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da Luqman akwai shekaru masu yawa ɗaruruwa ko dubban shekaru to kaga lokacin da manzon Allah Allah yake masa wannan wahayi to labarin baya Allah yake baya a gane ko amma in labari ne wanda zai faru a gaba kuma iza za a sa iza iza in kuma labari ne na baya kuma izza a ci kaga iz ƙara lukman yayin da lukman yake faɗa ma waɗansa libinihi wa huwa ihu a lokacin iyayi waɗansa wa'az an gane ko? surtu lukman aya mai nan mata goma sha sai ma da ke cewa haɗihi wasa ya nafiya babu shakka wannan wasiya ta lukman zuwa ga ɗansa wasiya ce mai amfani haka Allah ta'ala ala lukman al-hakim Allah ya haƙaito mana ita daga Luqmanul Hakim farko sai yake cewa da shi ya bunayya bunay kuma tasgir ne tasgir ne ibn aka ce ibn yaro an gane ko bunayya kuma dan karamin yaro larabawa suna tasgir na ismi da manufofi da yawa manufa ta farko ta yin tasgiri ne tausayawa larabawa suna tasgiru le ismi littarqumi wa talattufi suna yin tasgiri domin tausayawa da jinkan wanda aka yi tasgiru suna ko mawaka na larabawa suna yin tasgiri le tahqi dan wulakantarwa a gane ko yanzu misali irin abin da yake bayuwa a bakin matasa ko kallo suke a media ko waye a ce kai wannan wannan wannan dan yarinya ne kaga an an kaskantar da yake masa ne an mai da yata masa yarinya kaga wannan tasgirin taqir ne wannan wulakanci an bayyana amma idan uba ko yaya yace dan dana ko dan kalina akwai alamar mai ciki akwai alamar ta to shi tasgiri na suna iya zuwa da wannan mutum ko ya ɗau ɓangaren tausayawa da jin kai ko ya ɗau ɓangaren wulaƙantarwa da tuzarta ana fahimta to annabi lukman ya yi amfani da wannan kalmar da ke da tasgirin isi domin nuna jin kai da tausayi yace ya bunayya ya dan dana an gane ko ya bunayya ya dan dana shine fasar la tushriki billah kada kai wa Allah tare a fahimta daga farko sai ki dora ya kan tauhidi ya dan dana kada kai wa Allah tare kada ka kuskura a ce cikin laifin da za ka yi wa Allah a kushirka a ciki domin haɗarin ta yafi na kowane zunubi shirka ita ce zunubin da in har mutum iyayen ya mutu bai tuba to dan wuta ya mutu ba da qur'ani ya tabbatar da wannan innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma wahuna duk wanda ya mutu iya shirka tabbas Allah ya haramta masa aljanna kuma wuta ce makomarsa ana fahimtar wannan إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah baya gafarta mutumin da ya mutu ya shirka amma wanda yake wani laifin ba shirka ba to Allah iya yin gafara ga wanda ya so a mace ga wanda ya so shirka tana da haɗari yamma kuma illa shirka tana nan wanda wa'ansu ma daga cikin musulman suna aikata ma wanda suna ganin kamar ma wai ba ba wani abu ne yanzu ta'ammali da bokani da matsafa da masirta domin neman mulki ko neman kasuwa ko neman kudi wa'ansu ɗan wanda ma ba wani mani ayyana sana ayyana ko tun daga haihuwar kake azumi zuwa yau in dai kana shirka to wannan azumi ba zai amfana da ko tun da aka haife kake sallah ba ka tsaya ba kake sujjada kake rukuni wallahi ba za su amfana da kai ba mutukar kan mutukar shi ana bayin da wannan saboda kan mu guji shirka ya yan uwa mu tashi mu fahimci ta mu guje ta shirkan nan ma'aikin Allah ya yi wani magana a kan tana da wahala gane abun amawan mutane musamman wanda ba sa karatu fiye da yadda fahimtar tururuwa wanda take tafiya akan bakin dutse a cikin dubun dare zai yi wahala ganewa to aka shirka take da wahala ganewa kuma wasu akwai gurabe da shirka take shiga wanda ta fi shigowa ta gurabe misali na muku magana kamar neman mulki ko neman wani matsayi ko neman sha'a duk wanda ya sa kafarsa a neman wannan in ba shi da cikakken tauhidi wala sai ya fara shiga in ba yi da cikakken tauhidi kuma mashawarta mutane kwarai a gefe da shi to babu shakka zai fada shi bangare mai biyu da shirka take shiga abin mamaki harkar jinya jinyace jinyace na ga ko wani na iya jinya musamman Allah ya kawo jarrabawa jinya ta ke wani ke ko a yi ta fama ba a samu da shi ba to shi ma wannan ana shiga shirka wannan ana faɗawa da shirka wata ɓangare na uku Allah ya jarrabi wani daga cikin bayansa da asara ya kama wannan ya lalace ya taɓa wannan ya ruce to in ya yi wasa an bare ta wuri ya fara shi ɓangare na gaba a dan adam ya fi cikin cikin asara wata dukiya da yi ko ko sada ko wani abu a masa kowaye to kokarin neman kwabarin da wannan abin da ya rasa da yi masa su bada bangare na gaba game da mata iyaye mata da kallai sauransu su kuma babban layin da suke faɗa wa shirka a ce mijin zai ƙara masa abokin zama su kuma anan bala'in sai sai an samu mai tauhidin gaske za ta yarda ta haƙura ta tabbatar wani abu daga Allah amma an kasa su kashi goma to kashi bakwai ya san bala'i da bashi ke ana fahimtar wannan waɗannan hanyoyin waɗannan hanyoyin da waɗansu su to shirka tana shiga cikin al'ummar musulmi ne kuma kun ji haɗarin ta maza Allah ke cewa ko da anan ka duba littafin Muhammad ibn Abdul Wahab littafin tafsir yake cewa duk mutumin da ya ji wajen boka kuma boka ya faɗa masa wata magana ya aminta ko ya ce masa ka je ka nemo kaza fara sal ko baka irin ko mai fingi-fingi ko bakin ɗan taure ko wace tsaya ko kaya faɗawa wani ya je ya nemo kuma ya je ya nemo to hukuncinsa ya kafirce ya ƙurani gaba ɗaya shi ne baƙaɗin kafara ne ma kun zira alamu abin da ɗan dama-dama da wannan mutum ya je wajen boka boka ya ɗora shi kan wata hanya ce ka ilmi ba zan yi ba wannan abin ai ya buƙar gida to zuwan da yi sai ya yi salon kwana arba'in allah da karɓa lan tukbala anhu salatu arba'ina yau sai ya sallar kwana arba'in Allah bai mutu an bayyana akwai wani da ake ba mu labari cewa shi a satin nan ne ma kuma a iya ariyan wannan jiha na fada garin ba kowa ya sani wasu matasa ne su biyu haka sun muru su yi kuɗi suna ta fatan su yi kuɗi sai a wani ya musu ishara a je wajen wani boka suka je wajen bokan ya ce to shi ba aikinsa iya da wahala amma an sun yi taba za su yi kudi ba to aikin da ya dora su shi ne kowa ya ji ya yi suna da yadda masu in har hakan ta faru to shi ke su dawo sai ba su abin da za su yi ɗayan ya kasa ya ci wala zai yi ɗayan kuma da yake hau ya hau ya yi wanda ya aikata ɗin nan da nan an harkoki suka gudu shi ne kaza na sane waɗannan duk ya wallake abubuwa cikin ganin lokaci sai gyatimar wannan abokin nasu take cewa da shi gari wani da kuna tare da wani ba abokin kai gashirin ya yi kuɗi nan da nan dai kuma har yanzu suke cewa mama in kika ji yadda ya yi kudin nan ke makar ki yake lati da ke faɗa mai ɗinsu ita ke ta ka faɗa mai wata hanya yi ta matsa suke ta tare muka da wajen boka da shi bokan ya ce in har wannan abin da muke buri zai cika sai mutum ya yi lalata da masu shi kuma ya ya yi ni kuma ya ce ba zan iya a fahimta wasu abin da ya ƙolar takaici sai mahaifiyar ta shirin to menene ka zo kai ma wallahi sun matallahi wanda yake ban labarin ya shaka an ce ɗan da ya fice daga gidan har yau idan sama da shekara da mahaifiyarsa ta faɗa masa wannan kalmar ce wallahi da ya fice har yau idan ga yamma domin ya ce shi in ya dada wani ido zai kalli mahaifiyarsa to kun ji ba kuɗi ba yawa kuɗi inda ma'amwalukum wa auladukum fitna haka Allah ya ce kun ga kudin nan wallahi wa'ansu idan aka Allah ya bude surun yanda suka tara kudin wallahi hanya ba wata da mutum in ka hango shi daga nesa wallahi ba za ka zo faru da shi ba har inda Allah zai yi fasi yanda ya tara kudin wallahi ba za ka hada da shi ba dan dai shi Allah a sattawo iya da rufin asiri inda rabbaka labil mirsad kowa zai gama hauragiyarsa a a gaban Allah kuma amma yawanci wanda suke kudin nan wata shida biyar uku nan da nan mutum ya kazance wallahi da yawan su akwai kaucin yanci da yawan su an fahimta kun ga ta wannan hanyar shirka tana shigar kuma mutum har ana masa murna a wallahi wani ya samu hutu rayuwa wallahi a ina aiwa da kuka aikun huta aka zaka ce wada wada ya kuma hai Allah ya sallame ka wannan an gane ko to lalle ilalla mu kula da wannan gaba inda shirka da zulmun alai ita shirka wani duhu ne mai girma zulmun azim zulm shine duhu az-zulmu zulmatun yawmal sannan kuma azim da an tsaya ma da zulmun din ya ingata amma don taukidi da karfafa a tsoratar da kai mai ji sai aka kara da azim inda shirka la zulmun azim babu shakka shirka wani duhu ne mai girman gaske ji ihzari shirk kamar iya ce musa ya dan dana ka guji shirka da hanya da za ta kai ka zuwa ga shirka guje ta fi ibadatillah a cikin sha'anin yawan Allah bauta ka guji shirka wajen yi wa Allah ta'ala bauta ka du'a'il amwat kada ka je ka dinga roƙon matattu shi ma shirka ne ka je ka samu kabari kana cewa ya na cikin kabarin nan kamun kaza dan alfarmar ku dan girman ku ka tsaya kabarin ka nayi ta wannan shirka ne gaba an bai janna dan domin shi mu mutacci abin da yake bukata ga masa addu'a baka da wata bukata a gare shi abin da mamaci yake da bukata ke masa addu'a kawai Allahumma aghfir warham muslimin amma kai rayayye kai ne ma mamaci yake da bukata abu ba kai bane kake da bukata abu mamaci an fahimta to babu shakka kai je ka sa kabari kana roƙon na cikin kabarin to shi ma an yace ta faɗa wa shirka awil ghaibi ko roƙon wanda baya baya nan ka san baya nan baya kasar ma ba kwa tare ma kana roƙon sa ka taimake ni ka mun dauki da agaji ya ware ya ware taimakon ka muke nema agajin ka muke nema shi ma wani shirka ne amin janna faƙaɗi ƙala sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwal ibada ita addu'a ibada ita addu'a ibada ce idan ka zo na kana roƙon Allah ko Allah ya baka buƙatar kawai baka ba to ladan kake samu tunda ibada kake ita kuma ibada Allah ne yake bada sakamakonta rawahu tirmidhi an nu'man bin bashir hadisin ya cikin littafin imam tirmidhi daga nu'man bin bashir Allah ya kare da shi wa qala hasanun sahihun imam tirmidhi kuma yace hadisi ne mai inganci kuma mai kyau wala ma nazala qawluhu ta'ala lokacin da fadin Allah ta'ala ya sauka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun suratul an'am Allah ke cewa allazina amanu kaga waɗannan masu imani walam yalbisu imanahum bi zulmi amma wanda basu cakuɗa imanin su da zalunci ba masu imani gangariyar imani wanda bai cakuɗa da zalunci ba shine walam yalbisu imanahum bi zulmi sai Allah ya ce ulaika lahumul amnu waɗannan suna cikin aminci wa hum hutaduna kuma sune shiryu mutane da Allah ya saukar da wannan aya shakka zalika alal muslimin sai hakan ya nauyaya ya kuntatawa musulman wancan lokaci sahabbai ke he sahabbai suka yi ga cikin takura suka yi ga cikin tashin hankali wa qalu har ma suke cewa ayyuna lam yazlim nafsa manzon Allah to a cikin mu ai ba ya zalunci wa za a samu tun da yake bai taba zalunci ba a cikin mu ai wannan sharadi zai wahala cikawa suke faɗa mazan Allah wa ayyuna lam yazlim nafsa a cikin waye bai taba zalantar kansa ba ya rasulullah fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa zalik sai manzo Allah ya ce a ai ba wannan manufar ta ku Allah yake yi ba ba wannan manufar ta ku Allah yake yi ba a gane ko inna ma huwa shirk abinda Allah yake nufi da zulmin a can shirka yake alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ai walam yalbisu imanahum bi shirki wanda suka yi imani ba su cako da imaninsu da shirka ba an fahimta amma ba nomar zalunci irin wannan ba ba shi Allah yake ba ma'aike ke cewa alam tasma'u ma qala luqman libnihi wa huwa ya'izuhu shin ba ku karanta ba ku ji ba yanda luqman yake faɗa wa ɗansa lokacin da yake masa wa'azi yake cewa ya bunayya la tushriki billah inna shirka la zulmun azim ya ɗan ɗana kada ka yi wa Allah shirka babu shakka shirka duhu ne ko kuma yi zalunci ne mai girma duhu ne mai girma an fahimta zalunci ne mai girman gaske iya rikida ya koma duhu mai girman gaske to kaganan sai maza Allah ya fassara musu a zulmu da ashir yasa ya ɗan'uwa tun mutumin da yake so ya ji fassarar alƙur'ani lafiya ƙalau to dole sai ya bibiya ya sama sama sama amma yin da dan in aka barka da alqur'ani wata kalma ta fasu ba wata kalma ta fasu ba amma tunda Allah yana cewa azalla ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kai ne za ka yi wa mutane bayani cikin irin abin da Allah ya sauka maka Allah ne ya wakilta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai yi wa mutane bayanin alqur'ani shi yasa lokacin da Allah ya saukar da maganar azumi su ma'anci musu yamma idallai bayan wakulu wace menene ya ta ta bayyana da kuma alhaibul abiyar min alhaibul aswadi min alfajr sai ta sun ma'anci musu yamma idallai bayan lokacin da azumi yake farawa alfajir ya fito sannan za ku ci gaba hatta din bil ghaya hatta ma'ana ila har zuwa lokaci kaza to kuna nan kuna rike da azumin ku ba za ku yi buɗe baki ba har sai dare yayi atimu siyama ila layl cika azumin ku zuwa ga dare abai da amma yanzu da daddare muke buɗe baki a tambayar ku nake ai da haske ko to ta inda za mu fahimci kalmar dare a shari'a tana ɗaukar ma'ana guda akwai bidayatul layl akwai wasul layl akwai akhirul layl bidayatul layl shine munsu gurbi shams daga rana ta fada a shari'a da ne a gane ko akwai kuma tsakiyar dare wanda Allah ta'ala ke cewa wa min shari wa min shari nafasat fi luqat wa min shari ghasiqin ghasiqin idha ghasiqin kine al-layl ila iza aslama kin ko ne matsarin Allah da dare lokacin da duk can cikin dare ke kuma akwai akiyu layl karshen dare wanda mazala ke kwalita don mu tashi mu dinga roƙon Allah a lokacin ka kowanne sunansa dare to wannan daren da ƙur'ani ya zo da shi a timu siyama idan layi ina za mu fahimci wani yankin dare allah yake sai mun kowa zuwa da maza a saurin su a rayuwarsa a azuminsa da yi to manzan allah ya tabbata daga rana ta faɗa yake kaga anan za ka samu fassarar laili din nan a wajen mutum ya sa wa'ansu daga cikin masu ra'ayin shi'a ko shi'anci to su in za su yi buɗe baki dare ya da su yi can duhu ya fara wajen ƙarfe goma ta ga yi wahalar banzan ba na da kuma amma har ma'aikin allah ya ce cewa ba za ku guce a kan alkhairi matuƙar kuna gaggauta buɗe baki an gane ko ya sa sunna ce ta manzan allah kafin ma ka yi sallar magariba kai buɗe baki ɗan dubi nan da ɗan ruwan dubi ne rana tana fadawa ana kiran sallah ka sha ka ci kai Allah da baka sallah baka haka ne amma ba gwalinta bace ba burgewa bace ka ce kin yayin sallah kake buɗe baki a kana barin lada da yawa daga ka tabbatar da rana ta fada ko kai buɗe baki sannan kuma kai sallah magriba ka je ta ci amma inda to wannan shine irin yadda ake gano masarar alqur'ani dole sai a bi ta wannan hanya shine Allah ta'ala yake cewa mazala ke ce musu cewa ko karanta yadda Luqman yake faɗa wa ɗansa ba yake ce inna shirka la zulmun azim to az-zulmu din can alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin to shirka ake abinda wasayna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amayn anishkur li wa liwalidayka ilayhi al-masir Allah ta'ala ke cewa haƙiƙa min wasici zuwa ga mutum al'insani ismul jinsi ɗin mutane sun hiko cikin nan Allah ya yi wasici wa ɗan adam zuwa ga mahaifansa ya walidai mahaifansa Allah ya ce hamalatta umu to nan za su za a kuɗi kusurfiya da uwa tunda a hadisi ya tabbata wani sahabi yake cewa masu Allah wane ne ya cancanta da kyautata zamantakewa da shi a duniya sai ce mahaifiyarka yace bayan ita ba yace mahaifiyarka yace bayan ita ba yace mahaifiyarka yace bayan ita ba sai ce babanka sai dai faɗi mahaifiyarsa ko sanai ce ko babanka to ana ne malamai suke ganin cewa kususiya irin ta mahaifiya wahalhalun da ta yi da kai to ba a haɗa su da wahalun ba tun da mahaifiya ita ce ɗauki cikin ka alal akalli wata ta tun da ran da juna ya shiga cikin mahaifarta to ita ba ba ita ba zaman lafiya ba ita bacin garau ba zai yi ba sai da dama dama ana nan junan iya girma matsala tana ƙara faruwa har ma ta je dab da haihuwa wanda ake cewa kafa ta kai a duniya da yara wanda dan mace ta mutu wajen naƙudar haihuwa ba kuma mamaki ba ma ba wani kuma mamaki to kai ne ba kai sama kuma wannan ka ana ta kwanciya ta yi bacci ka ana ta cin abinci normally wata kawai za a gaji ce ita kawai warin wani abu ta fi ta kawai da yi ilim wata irin abin da kai kwata-kwata ma baya cikin layin kama yadda yadda suke rubuci ba wai normal take ba cikin ne jawo mata ɗaya da kai jawo mata inda normal take ba ka take ba to sai Allah ke cewa kai ɗa ka san wannan ba ka tana da wannan in ka manta in wani digirin ka iya fuskar ka to ka tana da wannan ga abin da aka yi matan kafin ka duniya in wani dan jarin ka na miliyoyi iya fuskar ka to ka tana ga wannan abin da ya sa Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu wata rana iya zaune a Ka'aba yayi dawa ya gaji ya zo iya hutawa ya jingino a Ka'aba sai wani matashi ya zo da wata gyatima a wuyansa iya dawa da ita iya dawa ya yi ɗawafi da ita da ya ga umar ɗan karɓa ya huta da ya sani bayan ya sauƙi ya tuma tana hutawa sai ke ciya amirar mumini ya ce wannan mahaifiya ta ce ba ta iya komai na aikin hajji komai ne ke ɗaukar da muke da sai yake cewa shin haƙƙinta na kai da na sauƙi mata haƙƙinta na mahaifiyata na sauƙi mata ya umar sai yake cewa umar yake cewa da shi a ɗauko yunƙurin naƙuda da ta yi ta haifi mu guda ɗaya daga cikin yunƙurin da ta yi wanda ba su da adadi a ɗauko ɗaya ɗayan nan a kasa shi kashi saba'in to baka biya ta ne ba ba ma zancen wai a haife ka a shayar da kai a goye ka ka yi kashi ka yi fitsari duk ba a wannan nishin naƙuda ɗaya arba'in saba'in baka biya ta ne ba in za ka yi mata aiki ka nemi ta ma addu'a ku rabu lafiya ga dake amma baka da abin da za ka biya ta baka isa ba baka da shi wallahi baka da shi misattun mutumin da ba sa zaman lafiya da mahaifansa ya gama asara in ma abin da ake cewa in ma sihiri aka masa in ma waye in ji har yawwa da ba sa zaman lafiya da mahaifansa ya gama kan maka da abin ko kana ganin wani wani shi ba a duniya ba shi ba a lahira ba iya kuma cin karo da bala'i a gunsa ya guzo zuwa ana bayyana wannan saboda ka sai Allah ke zayyano kususiya ta mahaifiya hamalatu ummu mahaifiyarsa ta ɗauki junansa ta ɗauki nauyin cikinsa wahanan alawa mushakkatan ala mushakka an gane ko wani kun yace kurhan wa wada'atu kurhan ta dauki cikinka da kyama da wahala an gane ku wajen haihuwa ma haka yasa malamai suka ce akwai bambanci tsakanin kurhu da karu idan aka yi wa kaf damma kurhan to wahala ce amma akwai sakamako a cikin kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun kurhun lakum Allah ya wajabtar muku yaƙi amma a ranku akwai ɗan ƙaiƙai haka tunda din rai baya sai fada cikin wahala amma me yasa za ku danne wannan ƙaiƙaran da damuwar ku je ku yi akwai sakamako to ita ma mahaifiya tana da ciki tana shan wahala amma su take yi saboda me akwai sakamako zai duba shine babancin kurhu da karhu karhu kuma wahala barar amfani amma yanzu nan to sai Allah ke cewa kurhan wa wada'atuhu kurhan nan kuma wahanan ala wahani wahan shine rauni mahaifiya ta dauki juna tun da karfin ta har ta mutu ba da daga sai karfin ta ya kare rauni ya bayyana tafiya sai an taimaka mata sai an zaunar da ita sai an kwatar da ita wahan ke ka wanda yake da matsala da mahaifinsa ya shiga hukumar Allah duk inda kake kai kokarin zaman lafiya da mahaifanka shine cin nasarar ka rayuwa ana fahimta wahanan alawa Allah ya ce ta ta ɗau junanka kai ɗa in ji Allah yake cewa sanar da kai mahaifiyarka wahala kan wahala ko rauni kan rauni wa fi salihu fi amai sannan za ta shayar da kai har a je lokacin da za a yaye ka tsawon shekarar wa fi salihu fi amai ka gane ko za a je lokacin da za a cire ka kalilin shan maman ya timar ka wajen akalla shekarar dama ta ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kalli amma liman arada an yi timma ba ga wanda so ba dole ba in yaro mai lafiya ne ma shekara ɗaya za a yi an gane ko idan ya shigo tunubiya kuma in tunubiya fita kansa kaga dole a raka ya wajen wuta goma sha biyu ko sha bakwai an gane ko inda uwar ma ba ta koyi sosai amma tana koshi an gane ko wani yaro in mai lafiya ne cikin shekara ɗaya masa ya yi so bai zama sa lafiya ba wanda ya so in ji Allah zai kai yaron sai kai har shekara biyu ya shan mama ba matsala ili liman arada an yutim marfa na ma yace wa amaluhu anan wa fisaluhu fi amali za a yaye fisal shine tiba araba shi da shan nono shine yayi to yaro iya kaiwa wannan matsayin waje shekara biyu ko abin da kamar sai Allah ta'ala ke ce anishi kulli wal walidayka ya kai da musulmi mai neman albarka na farko dai da Allah ka gode ni domin ni ne na halice ka sannan kuma ka gole mai kaga anan Allah da ya faɗi kansa kawai ba wani abu a sake shi mai malamai suke cewa anan da Allah ya ce alishin kurli ai ibuduni ni bauta zaka mai jana ka bauta mini mahaifanka kuma ka musu da'a ka musu biyayya ka musu kyautatawa ta ƙarshe wannan shine abin da Allah ya dora ma dangane da mahaifa sai shi cewa ilayyar basu makoma tana gari ne jihar ilayya zuwa gare ni almasiru makoma take almasiru ilayya ke ma'ana idan kai wa mahaifanka da'a da biya karbu lafiya to za ka yi ka samu idan ka saba musu ka bakanta musu ka bata musu rai za ka je ka zalle shi shine ma'anar ilayyar basu amma a yau ba a gobe ba za ga wa'ansu tsakaninsu da mahaifansu babu da irin wannan abin da Allah ta'ala yake zayyano wa kowa ba ba masa wani ba wanda ba masa kuma ba wani wanda yake ma soyayya ta gaskiya in ji malamai masana ɗan adam kamar mutane guda biyar ne in dai ƙauna ce ta gaskiya hiri a biyu bayansu amma ba a fi daga mahaifiyarka sai yarka mace wanda su ne masu ƙaunarka ta gaske a duniya an gane da kyau amma bayan wanda sai dai a biyu bayan wani za su toni yaya maza ba yaya maza da suke cewa nan ba bayan ɗin nan ya ƙi kaucewa a yanzu wai uban ne nan ba bayan ba mutum ɗan da nan ya ƙi kaucewa ma'ana ya tara kuɗi ya nan ya tsaya ya mutuwa yi ne fasarar magana wallahi tallahi ni da ido na da kunne na na ji na gani akwai yaron da yake cin wala shi ya magani su ke masu wani kawai su yake kawai ya gauce dole ya kauna ba ya kauna kawai su yake kama ba ka mutu ka ba shi gobe a yau ba a goyi ba su samu da ba ta nawa an su haka da sauransu amma ya mace yarka tana tausayin ka kuma tausayin da gaskiya ya ce tana gidan mijinta Allah ya ba ta wata farla ko ta dama dama za ka ta kulle wani abu da kama amma kai idan ka yi aure ba koma bypass ku yi hakuri ya bypass ba wai kowa da kowa bane haka ko ka bar gidan ku ka kama wata haya a ce ne a yi ta dafa kifi da raga dada iyayen ba za su samu idan da samu ka zo ba bayan dace lafiya da sauransu ne na fita asibiya amma da kai da matar ka da ɗan ɗan ka kuke ta shan ramada amma wallahi in ya mace kaga ita a gidan wani take in Allah ya bata wata falala to ba za ta ci ta cinye ba sai ta nemi mai fata ne suna kusa ita ka musu kuma ko kai ka duba a gani a ce kana da yayu mata da yawa da yayu maza da yawa su suka fito mai mata sun fi tausayi yanzu misali ku samu matashin da bai taɓa aure ba zai aure a ce yayin sabbiyar duk mata ne kuma Allah ya sa suna gidan wadata ka gudunmuwa mai ta masa yau amma maza ne ba ka yi wala ka dame ni wallahi auren nan na taimake ne ai na sani karka dame ni amma wallahi yar uwarka ba sai ta yi shekara tana tare da auren shekara ai auren wani ai an sa rana wannan ai wani ya gusa aure wani kan nan ba kamata su suna da zumunci suna da sanin yan uwa suna da sanin ya gabata amma kai namiji a galabiya inda ka fara haihuwa to shi kenan ka tare da kai da matarka da yayin ko shi kenan amma janna illa man rahimahu sai Allah ta'ala yake cewa ilayil masir makoma gaba ɗaya tana gare ni ji Allah subhanahu wataala summa qarana bi wasiyatihi iyahu bi ibadati Allah wahda sanan Allah ta'ala ya karrana ya gwama wasiyar da shi kansa bi ibadati Allah da yace a bauta masa a matsayin sa na Allah wahdahu shi kadai sai ya ce kuma albirra bi walidi sai ya gwama bautarsa da biyayya ga manzo tunda ya ce an shukurli walwale an fahimta ga wannan ya isa nuna ma girma na haƙƙin mahaifa a kanka a matsayin kanka sai Allah ya gwama bautarsa da kuma biyayya ga mahaifa li aizami haqqihima sai ma da ce domin girman haƙƙinsu domin girman haƙƙinsu mahaifa suna da haƙƙi mai girma yasa kai ma har ka mutu ba za ka rabu da haƙƙin mahaifa wani ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah mahaifa na biyu duka Allah ya karbe su da mahaifin da mahaifiyar duk sun mutu shin akwai wani haƙƙin su da ya rabu a kaina matsayina na ɗan su sai ce manzo Allah ce eh da akwai duk da sun mutu ma da akwai sai ce na farko ka dinga musu istighfari kai ta istighfari da niyyar Allah ya kai wa mahaifanka na biyu ce wa du'a lahu ka dinga musu addu'a rabbi hamhuma kama rabbayani saghira allahumma ghfir li walidayya kada da musulman na uku yace idan har mahaifanka sun yi wani alƙawari ba su cika ba Allah ya karɓi rayuwarsu da duka cika alƙawari abu na hudu yace mahaifanka idan suna da abokai ta girma abokan ka san wani abokin babanka ne ka san wace kawar mahaifiyarka ce duk da baban da maman duk ba sa nan to waɗannan ƙawayen nasu da abokan rigin musu wannan kuma ya tabbata a gun abdullahi dan umar allah ya kare da su wata rana abdullahi dan umar ya baro madina zai tafi maka yi umara da gidan almajiransa lokacin su ne ma manya-manyan sahabai da suka rabu sai abdullahi dan umar ya ga wani mutum haka iya tafiya a kafa hanyar su daya mashi a gani sai ya sauka daga kan abin hawansa da wata lema haka wanda ke kare masa rana sai nuna almajiransa kun ga wancan mutumin da yake tafiya a kafa suka ce ku kai mai abin a wannan yawa kuma wannan abin kare ranar ku bashi suke ta mamaki kuma wannan waye ban matsayin shi ba ko abdullahi da uwa matsayinka da girmanka kuma har ka so ka bi wancan mutum ba mu ba zo wancan mai shi idan ka ji har garin maka sun samu mafafi sun zauna sai ke cewa kun yi mamaki ku suka ce wallahi muna ta mamaki ka sauka daga abin hawa ka bi wancan wancan ma ba zai yi ba sai ke cewa kun ga wancan da ɗan abin hawa na bashi hawa suka ce sai shi kana wuddan li umar bin al-khattab yace abokin babana na taba ganin suna abota da babana yasa yanzu na tuna girman mahaifina na sakar ba to amma yanzu yayi abokan mahaifin da su musamman ka dan samu kudi kana tuna da wani abokin baban ka tare suke sallah sahun su dai makota ne a kasuwa dai ta kudi su ta suka hauna kana tuna da me ya taso maka je ka samu abokin baban ka neman amsa kake neman shawarar sa kake neman albarkar sa a fahimta to wannan haƙƙi ne inji maka abokan mahaifanka da ƙawayen jajjamarka ka dinga girmama su kai har ka kuɗe na ƙarshe yake cewa dukkan wani zumunci da mahaifanka suke sadarwa kai maka tare da shi ka san babanka duk shekara shekara iya zuwa zumunci duk bayan watanni iya zuwa zumunci ko wani ana zuwa ana kama yi ziyara to kar ka bar wannan tsakani yi kar ka bar yi ka je inda baban ka yake zuwa ka je wanda yake zuwa gun baban ka in ya yake ka je ka ce ina so ka dinga zuwa kai ma ka bayyana kake zuwa lokacin ba kuma muna jin daɗi kwana biyu uku wata hudu biyar ka samu dan wani abu a kai musu na dan insani wannan haƙƙi ne akan kowane da ko da mahaifansa ba sa duniya amma yanzu nan malik ke cewa sai Allah ta'ala ya gwama bautarsa shi kadai da kuma biyayya da nagarta ga mahaifa domin girma hajjar su haka bal ummu sai malik ce kaga mahaifiya hamalat walada hadi mushakkati ta dauki juran danta da takura da wahalhalu wal abu takaffala bil infaqi shi kuma uba ya dau nauyi wajen ciyarwa da tufatarwa da biyan kudin makaranta da magani da sauransu da sauransu wannan kuma kususiyar uba ce an gane ko ciyarwa shayarwa tufatarwa ilmantarwa gun zama wane ne wane ne to duk wannan kuma haƙƙi na uba ko irin kususiyar uba ke fasta hakka minal waladi ya cancanci ɗa mai neman albarka a shukuru lillahi wal waladi in dai kana neman albarka domin wannan abubuwan da ba da yi sau mahaifanka sun yi masu ita uwa gashi ta yi kaza ta yi kaza shi uba gashi ya yi kaza ya yi kaza in dai kai mai neman albarka ne to waɗannan bayan Allah sun cancanci ka musu godiya sun cancanci ka yi musu ɗa'a shi Allah maɗaukakin sarki ya cancanci ka bauta masa so ko mahaifa sun cancanci ka musu ɗa'a da dai an fahimta to wannan shi ne insha Allah ina ganin za mu samu matsaya a lokaci ya cin mana idan mun dawo sati mai zuwa sai mu tashi a ba ta hukun insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da su kuskure ko tuntuba karshe Allah ta'ala ya yaye mana shi kuma ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwamita Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwamita mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji ƙanmu Allah ya ji kama haifu Allah ya ji kama Allah ya ji kama haifu muna ƙara addu'a Allah ta ala marasa lafiya Allah ka basu lafiya masu fama da larurai Allah ta ala ka warkar da su Allah ta ala ka warkar da mu gaba ɗaya Allah ta ala muna roƙonka duk masu bukatu na alkhairi da mu da su duka Allah ka biya ba wanda suke da damuwoyi Allah ta ala ka fi masanin damuwoyin kowa Allah ka yayi wa damuwoyin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk wanda ya zo wannan maktaba Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ka amfana da mu da wannan karatu da kuke Allah ka ba mu ikon gyara kusakuran mu Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan daidai Allah ka yi mana albarka Allah ka samu gama da rayuwa lafiya akwai wani bawan Allah da ya kawo mana littattafai guda uku na wannan darasin da ake yi amma ya ce iya da bukatoci akalla guda hudu na farko dai iya so a sa mahaifarsa a cikin addu'a idan suna da rai Allah ta'ala ya tsara musu lafiya ya kuma fataha musu wannan rayuwa Allah ta'ala kuma ya kiyaye su daga dukkan wani shari idan kuma sun riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya shiga su ya gafarta musu iya da bukata ya ce matarsa tana da juna biyu yanzu haka haliyan iya so a sanya ta a don Allah ya sake ta lafiya domin addu'an Allah ya sauke ta lafiya Allah ya yassare mata nakuda Allah ta'ala da ita da dukkan matan musulmi Allah ka sauke su lafiya Allah ka yassare musu haihuwa Allah ka sauka musu haihuwa ya ce shi ma kansa kuma iya da bukatu iya roƙon Allah ta'ala da mu yan uwa mu ta yi addu'an Allah ta'ala ya taimake shi akan bukatunsa da sauran al'amura na rayuwarsa to Allah ta'ala ya sanya shi to to shi kenan to shi kenan Allah ya samu dace assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله